أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa yaɗa fuskokinmu a wannan safiya ta alhamis a yau muna goma sha takwas ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda yake daidai da 28 ga watan a uku shekara ta 2024 miladiya Allah subhanahu wa ta'ala ya sake haɗa mu a wannan a majalisi inda muka saba haɗuwa domin gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda idan ban manta ba muna nan a cikin suratul baqara a darasinmu na a shekarun jiya mun tsaya kan aya ta ɗari da ɗaya, inda Allah tabaraka wa ta'ala yake yi mana bayani game da kafirai walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqun lima ma'ahum نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الله تعالى يتي لوكا تشندا manzo ya zo musu daga wajen Allah yana mai gaskata abin da yake tare da su wani bangare daga cikin waɗanda aka ba ma littafi sai suka yi watsi da littafin Allah a bayan bayansu kai ka ce ba su sani ba sun karanta kuma suka ƙi yin aiki da shi suka ƙi su bi abin da yake cikin littafin to shine Allah maɗaukakin sarki yake ɗaura mana akan wannan bayanin game da mugu wato miyagun ayyuka na Yahudawa shine Allah maɗaukakin sarki yake faɗi a aya ta 102 yace wattaba'u ma tatlu shayatin واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون Allah maɗaukakin sarki sai ya ci gaba da bayani game da abin da ya shafi wannan ɗabi'a ta Yahudawa kamar yadda muka ji a ayoyin da muka karanta da Allah maɗaukakin sarki yake bayani a kansu tun daga faɗin shi kulman kana aduwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون إن يتي أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم yanzu duk sanda me yasa ne kam duk sanda yahudawa suka yi wani alkawari suka ɗauki wani alkawari na ba zahu fariƙun minhum sai a samu wani ɓangare daga cikinsu su yi watsi da wannan alkawarin ba sa cika alkawari Allah ta'ala ya ce bal aksaruhum la yu'minun da yawa daga cikinsu ba sa imani da Allah ne sai ce walan ma ja'ahum rasulun min indillah sannan lokacin da manzo ya zo musu daga wajen Allah musaddiqun lima ma'ahum yana mai gaskata abin da ke tattare da su nabaza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim wani bangare daga cikin waɗanda aka ba su littafi sai suka yi watsi da littafin Allah a bayan bayansu ka annahum la ya'lamun yadda ka san basu sani ba to yanzu Allah ya gaya mana ga laifuffukansu shine suna saba alkawari sannan kuma idan an musu wa'azi da littafin Allah suna watsi da shi ba sa aiki da shi to yanzu Allah yana ɗaura mana game da laifuffukan sai ce wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman Allah maɗaukakin sarki ya ce to madadin su bi abinda littafin Allah ya zo da shi maimakon su bi abinda Allah ya saukar a cikin littafinsa suka yi watsi da littafin Allah wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman sai suka bi abin da shaidanu suke karantawa akan mulkin annabi suleiman maimakon su aiki da na allah sai suka yi amfani da abin da ya zo daga wajen shaidanu wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki suleiman suka bi abin da shaidanu suke karantawa game da mulkin annabi suleiman wa ma kafara suleiman annabi suleiman bai yi kafirci ba walakin na shayatina kafaru sai dai shaidanu su ne suka yi kafulci yu'allimunan nasa sihira suna koyarwa mutane sihiri wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa marut kuma babu wani abin da aka saukar ga wasu mala'iku guda biyu a cikin garin babila da ake kiransu da harut da marut wa ma yu'allimani min ahadin ba sa koya ma wani sihiri hatta ya kula har sai sun ce inna ma nahnu fitnatun sai sun ce da shi ka sani cewa mu fitina ce fala takfur daka karkai kafirci fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji daga wajen waɗannan mutane guda biyu suke koyan abinda za su bi su raba tsakanin mata da mijinta wa ma hum bidallina bihi min ahadin illa bi idnillah amma ba sa iya cutar da kowa da sihiri sai da izinin Allah wa ya ta'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum suna koyan abin da zai cutar da su wanda ba zai amfane su ba walaqad alimu hakika kuma sun sani laman ishtarahu duk wanda ya sai sihiri ko yayi sihiri malahu fil akhirati min khalaq alahira bashi da rabu wala bi'sa ma sharaw bihi anfusahum tirda abin da suka saya ma kansu law kanu ya'lamun ina ma da a ce sun sani walau annahum amanu wattaqau inda a ce sun yi imani sun ji tsoron Allah lamathubatun min indillahi khair da ladan da za su samu a wajen Allah shine mafi alkhairi lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun ina ma da a ce sun sani to anan kamar yadda muka ambata wannan wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Suleiman Allah yana daurawa ne akan bayanin da yake mana akan Yahudawa da abin da muka tsaya akan shi a karadarisun mu na na shekaran jiya malamai sun tattauna akan ma'anonin kalmomin da suka zo a cikin wannan aya ta wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Suleiman wannan aya dai galibi mashhuriya ce a gare mu hatta waɗanda ba su haddace ƙur'ani ba an iya karanta wata ba'u saboda za a ce a galibi za mu ga cewa yana cikin ayoyin da ake rubutawa na rukuya ayatul ruqya za mu ga ana saka wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Suleiman a ciki to shi yasa galibi ko mutum bai haddace alqur'ani ba za ka samu ya iya karanta wattaba'u to malamai suka tattauna akan me yasa Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar kuma ya kawo ta nan wajen al-imamu suddi Allah ya mishi rahama yake cewa yahudawa sun zo sun samu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ɗauko attaura suka ɗauko alƙur'ani su karanta attaura su karanta ƙur'ani sai suka ga cewa a wajaje da yawa attaura ya yi daidai da alƙur'ani da suka ga haka sai suka yi watsi da attauran saboda ya yi daidai da alƙur'ani sai suka ɗauko wani littafi wanda a cikin littafin akwai sihirin haruta da marut a ciki shi yasa a ayan baya da Allah ya ce na baza fariqun minal ladina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun yace sun yi watsi da littafin Allah a bayan su shine watsi da suka yi da attaura suka wurgar da shi sai yace wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman shine suka dauko abin da ke cikin littafin da shaidanu suka rubuta na sihiri ya ce to shine Allah ya ce wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Suleiman sannan Muhammadu bin Ishaq yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci annabi Suleiman cewa annabi Suleiman na cikin manzannin Allah sai wasu daga cikin malaman Yahudawa sai suka ce wai Muhammadu ya kasance yana raya cewa wai annabi Suleiman Suleiman dan annabi Dawud wai shi ma annabi ne sai suka ce a'a wallahi annabi Suleiman suka ce ba annabi bane shi annabi Suleiman suka ce ma kana illa sahiran suka ce annabi Suleiman bai kasance ba face masihirci suka ce annabi Suleiman masihirci ne shine sai Allah ya saukar da aya wa ma kafara Sulaimanu walakin na shayatun na kafaru annabi Sulaiman bai kafirci ba sai dai shaidanu su ne suka yi kafirci to a wannan ayar za mu ji cewa duk inda muke karantawa za mu ji Allah maɗaukakin sarki yana bayani game da cewa in ya zo bayani akan sihiri madadin ya ce ba a yi sihiri ba sai ce ba a yi kafirci ba domin a nuna mana cewa sihiri kafulci ne don Allah ya nuna mana cewa sihiri kafulci ne kaga ai ba su ce ma kana Suleimanu illa kafiran ba ba ce annabi Suleiman kafiri bane cewa suka yi mai ma kana illa sahiran cewa suka yi annabi Suleiman masihirci ne da ya kamata Allah ya ce wa ma sahara Suleimanu walakin na shayatina saharu da yadda aya ya kamata ta zo kenan annabi suleiman bai yi sihiri ba sai dai shaidanu su ne suka yi sihiri amma sai ce wa ma kafara suleiman walakin na shayatina kafaru annabi suleiman bai yi kafulci ba sai dai shaidanu su ne suka yi kafulci domin a nuna mana cewa sihiri kalman kafulci yana zuwa badalan mina sihir yana zuwa a madadin kalman sihiri in an ce kafulci to sihiri ma ya shigo ciki saboda haka sihiri kafirci ne ta haka ya ce wa ma kafar suleiman walakin na shayaɗina kafaru shi ne a al'imamul ƙulɗubi ya ce ai alƙat ila bani adama anna ma fa'alahu suleiman min rukubil bahari wastiskari ɗairi wa shayaɗin kana sihiran suka ce ai abin da annabi suleiman ya yi shi ne abin da shaiɗanu suka raya ma wasu daga cikin ‘ya'yan adam cewa abin nan da kuke ganin annabi suleiman yana yi na cewa yana hawa kan ruwa yana tafiya a kan ruwa Allah ya hure masa tsuntsaye da iska yana kai komo yadda ya ga dama akan iska sannan Allah ya hure masa shaidanu washe yatsu na kulla banna'in wa gawas annabi suleiman idan za a yi wani gini na gwamnati to aljanu manya-manyan kangararrun aljanu su za a tasa a gaba su zo su yi wannan aikin in ana so a yi ma mutane titi kwana su ayi mutane wata gada ko ayi mutane wata flyover madadin a kawo wani kamfani su zo su sai a tattaro shedanu da aljanu sai a ba su aiki to shine suka ce wannan abin da kuka ga yana yi sihiri ne sihiri ne saboda haka sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma kafara Sulaimanu walakin na shayaƙi na kafaru annabi Suleiman alaihi salatu wassalam bai yi kafulci ba sai dai shaidanu su ne suka yi kafulci yu'allimunan nasa sihir su wa'annan shaidanun suna koya ma mutane sihiri suna koya ma mutane sihiri to kalman sihiri shine malamai suka ce ma'anansa shine at-tamwiyatu bil hili wat takhayil shine mutum ya bi da barbaru da rufa'ido da tsiddabaru ya canza wani abu daga ainihin yadda mutane suka saba ganinsa shine sihiri ya bayyana wani abu wanda ba haka yake ba abin da yake musamman abin da ya zama khariqul lil'ada abin da ya saba ma al'ada shi sa Allah da ya tashi bayani akan matsafan fir'auna sai ce falamma alqaw saharu ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bi sihrin azim da suka jefa sandunan su sai Allah ya ce saharu ayunan nas suka sihirce idanuwan mutane me hakan yake nufi shine suka nuna ma mutane a idanuwansu cewa ga abin da yake faruwa na cewa waɗannan shaidanun sun waɗannan sandunansu ga su nan sun dawo macizai manya-manya amma Allah ya ce ba haka bane asali ba haka bane sandunan suna nan a yanda suke amma mai suka shine saharu a ayunan nas sun sihirce da idanun mutane suka yi tsiddabar aka juya ma mutane abin da suke gani ta wannan shine sihiri shine wa huwa an yaf'ala as-sahiru ashiya'an wa ma'ani fayukhayyalu lil mas'uri annaha bi khilafi ma hiya bihi shine mai sihirin mai tsafin yayi duk wani abu wanda zai canza ya zama ya bayyana ga wanda aka yi sihirin a gabansa ko aka masa sihiri a sabanin inda abun yake to wannan wannan shine sihiri to sihiri a cikin addini haramun ne gaba ɗayansa sihiri haramun ne wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce bari tare da mu laisa minna man takahana aw tukuhina lahu aw tasahhara aw tusihhira la duk wanda yayi bokanci ko ya je aka masa bokanci ko ya je yayi sihiri ko aka masa sihiri au taɓayyara au tuɗuyyira la ko ya je ya yi camfi ko aka yi masa camfi ya ce ba ni ba shi ba ruwana da shi saboda haka sihiri a addini haramun ne kafirci ne hatta shi karan kanshi koyan yadda ake sihirin shi karan kanshi haram ne babu shi a addini ba wanda aka ce masa ya je ya koyi yadda ake sihiri ko ya buɗe littafi ya je ya koyi ya ake sihiri manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man a takahinan au arrafan duk wanda ya je wajen boka ko ɗan duba fasa'alahu an sha'in sai ya tambaye shi wani abu ya je ya tambaye shi tambaya zalla ya masa wace hanya zan bi domin in shawo kan matsala ta kaza wannan tambayin da ya masa kawai manzo Allah ya ce lam tuqballahu salatu 40 laila zai kwana 40 yana sallah Allah bai karba ba sallansa na kwana arba'in cc condemn kuma dole sai ya yi kuma ya yi ba za a karba ba sai ce a wata ruwayin kuma man a taka hinan au arrafan fasaddaka hubi ma ya ko in ya je wajen boka ko wajen masihilci ko wajen ɗan duba sai ya gaskata shi akan abin da yake faɗi faƙaɗi kafara bi ma'un zila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama to wannan ya kafirce ma abin da aka saukar ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zama kafiri to anan sai malamai suka ce wasu malamai suka ba da bayani akan halaccin aje a yi tambaya ga boka don a ƙure shi wancan tambayar da na kawo mutum ya je tambaya ne don ya ƙaru don ya ji wata hanya zai bi bai gaskata ba to an yi an soke sallansa na kwana arba'in ko ya yi ba za a rubuta ba in bai yi ba kuma yana cikin bala'i in ya gaskata shi kuma ya kafurta amma in an je a tambaye shi ne ko a je a zauna da shi don a ƙure shi a nuna ma al'umma cewa wane fa makaryaci ne ta wannan babu laifi shi ne shek nasiruddin albani rahimahullah wani ɗan duba ya zo ya ce za su zauna da shi ina so mu yi ina so mu yi mukabala da kai sai da suka zo suka zauna sai ce da shi ya ce da bukan ina da sharuɗa da nake so a kiyaye sai ce wasu sharuɗa ne ya ce masa to yanzu ka tabbatar cewa kai makaryaci ne baka san gaibu ba domin da da na ce ina da sharuɗa ya kamata ka san sharuɗan kafin ka tambaye ni amma sharuɗan zaman mu ma baka sani ba ka tambaye ni menene sharuɗan kuma yanzu kana so mu zauna da kai akan cewa ka san gaibu akan cewa kana iya dubo gaibu kaga yanzu ka tabbatar cewa baka san baka san gaibu ya kamata ka duba ka gani menene sharuɗan da zan faɗi kafin in faɗi to da haka babu laifi ana iya zaunar da shi domin a ƙure shi domin a ƙure shi to don haka sihiri a haramun ne a cikin a cikin addini sai dai yadda malamai suka tattauna akan menene hukuncin mutumin da ya sihiri imamu malik allah ya masa rahama sai ce in mutum ya yi sihiri aka kama mutum ya yi sihiri da kansa to ya kunu kafirin ya ce to daga lokacin ya zama kafiri in an kama shi yi kutalu kashe shi kawai za a yi wala yustatabu ba a jiran wai ya tuba a ana kama shi kawai kashe shi za a yi yace ko ya tuba wala tuqbalu taw wala tuqbalu tawbatuhu ko ya tuba ba za a karbi tubansa ba ba za a karbi tubansa ba za a kashe shi in ya so in ya je gaban Allah in Allah ya san cewa da zuciyarsa tuban gaskiya yayi Allah ya karbe shi yace amma ko ya tuba kashe shi za a yi li'annahu amrun yastasirru bihi kazindiq wazani ya ce domin al'amari ne wanda zindiki da mazinaci yake neman sutulci da rufin asiri ta hanyar sihiri saboda haka ya ce wali Allah ta'ala san masihira kufran kuma Allah da kansa ya ambaci sihiri a matsayin kafirci da ya ce wa ma yu'allimani min ahadin hatta ya kula innama nahnu fitnatun fala takfur da ya ce ba sa koya ma kowa komai hatta ya kula har sai sun ce innama nahnu fitina zaka ji sun ce lallai mu fitina ce zaka fala takfur kar kai kafirci madadin su ce fala tashar kai kar kai sihiri sai suka ce fala takfur kar kai kafirci zaka ya tabbata cewa kafir sihiri kafirci ne wannan ita ce maganar al-Imam Malik ita ce maganar a al'imamu shafi'i da abu hanifa da kuma ahmadu ibn hanbal sannan kuma an rawaito daga umar ɗan khattab da usman bin affan da abdullahi bin umar da hafsa bintu umar da abu musa ash'ari da kaisu bin sa'ad da wasu daga cikin tabi'ai suka tabbatar da cewa duk wanda aka kama shi yana sihiri za a kashe shi za a kashe shi sannan akwai hadisi wanda ya zo a cikin sunan turmizi ya ce haddu sahiri balubatun bisaif hukuncin masihilci shine a dake shi da takwabi kagan an ce a dake mutum da takwabi a yana nufin a kashe shi kenan duk da malamai sun ce wannan hadisin isnadin shi isnadi ne wanda yake da'ifi wanda yake isnadi ne mai rauni a cikin isnadin akwai wanda ake kiran shi Ismail bin Muslim al-Makki malaman hadisi sun ce in a cikin hadisi ne wato yana da rauni sosai da haka wasu daga cikin malamai suka ce wannan hadisin a hadisi ne mai rauni imamu shafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yace inna ma yuqtalu as-sahiru idza kana ya'malu fi sihrihi ma yablaghu bihi al-kufr ana kashe masihirci ne idan yana yin aikin da ya kai shi zuwa ga kafirci fa idza amila amalan duna al-kufri falam nara alaihi qatla in yayi aikin da ba kafirci ba to ba mu ganin hukuncinsa shine a kashe shi in yayi aiki na kafirci ya yi iddi'ayin misali cewa ya san gaibu ko ya iddi'ayin cewa shi ma Allah ne ko wani abu makamancin haka kaga wannan dama ya yi kafirci saboda haka za a kashe shi to wasu daga cikin malamai sai suka ce a'a ba za a kashe wanda ya tu wanda ya yi sihiri ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadithi ingantacce cewa la ya hillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin baya halatta a zubda jinin mutum musulmi sai da ɗaya daga cikin dalilai guda uku shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace at-thayyibu zani magidanci wanda ya taba yin aure kuma yayi zina wan nafsu bin nafs wanda ya kashe wani a kashe shi wat tariku li dinihi al mufariqu lil jama'a da wanda ya bar addini sai raba kan addini kai raba kan al'umma kaga a cikin nan ba a ce wasahir ba ba a ce hadda masihirci ba saboda haka sai wasu malamai suka tafi akan cewa ba za a kashe wanda aka kama shi yana sihiri ba to anan sai wasu suka ce a'a ai wattariku lidinihi wanda ya bar addininsa yayi ridda kenan wanda yayi bokanci ai shi ma kafiri ne saboda haka koda kuwa ya ce shi da shi musulmi ne amma yayi ridda ya koma yayi kafirci domin yayi iddi'a'in sanin abubuwan da Allah madaukakin sarki yake banci kansa da saninsu su saboda haka ya yi ridda ya cancanci a kashe shi ibnul munzir allah ya masa rahama sai ce mun rawaito daga aisha allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yadda annaha ba'at sahiratan wa kanat sihiratuha saharatuha wa ja'alat thamanaha fi riqab cewa nana aisha radiyallahu ta'ala anha ta sayi wata baiwa wacce take yin sihiri sai zama cewa farashinta shine yan tata daka wannan sai ke ci to wannan ya tabbatar da cewa ba za a kashe dukkanin wanda aka kama shi yana sihiri ba sai ya ce wa idza aqarra ar-rajulu annahu sihrun bi kalami yakunu kufran wajaba qatluhu in lam yatub idan mutum ya faɗi wata magana ta sihiri wacce take tattare da kafirci to in bai tuba ba ya waje ba a kashe shi in bai tuba ba ya waje ba a kashe shi ya yi sihiri ya ce kamar misali Allah ya ce kulla ya alam man fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah sama da ƙasa ba wanda ya san gaibu sai Allah to sai a ga shi yayi sihiri ya ce an rafi ne shi ya binciko ya gano me zai faru gobe sai a ce to sanin gaibu fa Allah ne kaɗai ya san gaibu in ka ce ka san gaibu ka faɗi kalman kafirci da ka yi a ce ka tuba in bai tuba ba sai a kashe shi wannan ita ce maganar ibnul mundir mun ji maganar su imamu malik da shafi'i da sauran sahabbai shine an kama boka ko ya tuba za a kashe shi to saboda haka allah maɗaukakin sarki yana cewa wa ma kafara sulaimanu walakin na shayafi na kafaru sannan ahalus sunna wal jama'a dukkansu sun tabbatar da cewa sihiri abu ne wanda yake tabbatacce a cikin addini akwai sihiri tabbas kuma yana tasiri amma kamar yadda muka ji yana tasiri ne da izinin Allah wannan shi yasa musulunci ya dabaibaye musulmi a ko'ina yake da addu'o'i da zikirai saboda maganin sihiri saboda maganin sihiri da haka sihiri gaskiya ne kuma yana tasiri idan tun ya duba littafin asarimul battar fi tasaddi lissaharatil ashirar na a shekhu hidu bin abdulsalami bali za mu ga ya kawo bayanai da suke tabbatar da cewa da gasken gaske sihiri akwai shi kuma ya kawo magunguna da hanyoyin da za a bi domin maganin sihiri da karkasuwan sihiri da karkasuwan bukanci wanda insha Allah ta'ala a gobe in Allah ya kai mu za mu zo da doguwan bayani a kansu insha Allah tabaraka wa ta'ala da haka Allah ya ce wa ma kafara Sulaimanu walakin na shayafi na kafaru yu'allimuna an-nasa sihir Allah sai ya ce wa ma unzila 'alal malakaini bi babila haruta wa marut Allah ya ce wa ma unzila anan malamai suka tattauna akan wannan mahadin wa ma mecece ita menene ma'ananta wasu malamai suka ce wannan maɗin nafiya ce korewa take domin wasu suna raye cewa akwai wasu mala'iku a cikin garin babil wai sunansu haruta da marut allah ya saukar musu da sihiri allah ne ya musu wahayin yadda za su koya ma mutane sihiri to shine sai allah yake cewa wa ma'un zila alal malakaini ba wani abin da aka saukar ma wasu wai mala'iku su biyu bi babila haruta wa marut Allah bai taɓa saukar ma wasu mala'iku wai sunansu haruta da maruta cewa su koya ma mutane yadda ake sihiri ba Allah bai taɓa haka ba wa ma unzila alal malakaini bi babil haruta wa marut daka wannan shine abin da yake mafiya yawa daga cikin maganganun maganganun malamai suna tabbatar da cewa wannan maɗin nafiya ce wa ma unzila alal malakaini bi babil haruta wa marut imamul kulɗibi rahimahullahu ta'ala sai ce wannan maɗin nafiyatun wa ma'atufatun tana korewa ne kuma an yi abafinta ne an haɗa ta ala ƙaulihi a bisa faɗin Allah wa ma kafara Suleiman annabi Suleiman bai yi sihiri ba walakin na shayaɗi na kafaru sai dai shaidaru su ne suka yi sihiri kafirci yu'allimunan nasa sihira suna koyar da mutane sihiri sai ce wa ma'un zila a nan ai wa ma'un zila sihiru ba wani abu da aka saukar na sihiri alal malakai ne Allah bai taba saukar da wani abu na sihiri akan wasu mala'iku ba ya ce wa zalika annal yahuda la'anahumullah hakan ya faru ne saboda yahudawa Allah ya ƙara tsine musu albarka kanu yaz'umuna annahu jibrila bihi annahu nazala bihi jibril wa mika'il sun kasance suna raye cewa wai mala'ika jibril da mika'il su ne suka sauko da wahayin sihiri daga wajen Allah suka ce wai da mala'ika jibril da mala'ika mika'il su ne suka kawo wahayi fa'akzabahumullahu ta'ala fi zalika Allah sai ya karyata su waje alaƙaulahu haruta wa marut sai ya sanya faɗin Allah da ya ce wa ma'un zila alal malakai bi babila haruta wa marut badalin mina shayaɓe sai zama badalli madadin shaidanun ne qali sai ce wa sahha zalika imma li anna al jam'a qad yutlaqu ala al ithnain hakan ya tabbata ko dai ya zama saboda a ka'idar larabci jam'i siga ta jam'i ana iya amfani da shi akan mutum biyu kamar faɗin Allah da ya ce fa in kana lahu ikhwatu idan ya kasance yana da ƴan uwa ana nufin ‘yan uwa guda biyu amma sai aka kawo siga na jam'i au ya kunu lahuma atba ko kuma ya zama cewa da haruta da marut ɗin ai suna da mabiya to madadin a ce ashaibana ne sai aka ce ashayatsi shaidanu ana nufin da haruta da marut da kuma mabiyansu au zukira min bainihim litamarrudihima ko ya zama cewa an zaƙulo shaiɗanun a cikinsu aka kawo haruta da maruta su biyu ba don komai ba sai don saboda yadda su ne manya-manya taurin kansu ya fi na kowa fataƙadirul kalami indahu da aka anan sai zama ma'anan maganin shi ne tu'allimunan nasa sihira bi babila haruta wa marut kuna koya ma mutane sihiri a garin babil suwaye masu wannan aikin su ne haruta da marut da aka sai imamul quldubi ya ce wa hadha aula ma hamalat alaihi al-ayatu wa asahhu wa la yaltafitu ila ma siwa wannan shine mafi dacewan abin da ma'anan da ayan za ta dauka kuma ita ce mafi inganci kuma wala yultafatu ila ma siwa ba a waiwaya a kalli wata ma'ana da ba wannan ba saboda haka anan sai malamai suka ce Allah yana korewa ne cewa wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa marut Allah bai taba saukar da wani abu wai na sihiri cewa wai ya turo wasu mala'iku guda biyu wai sunansu haruta da babu su babu su wama unzila ala almalakaini babila haruta wa marut wama yu'allimani min ahadin Allah madaukakin sarki yace ba sa koyar da kowa sihiri su haruta da marut din sai malamai suka ce waɗannan wasu masihirta ne shaidanu aka same su a cikin garin babil suka ce wai su mala'iku ne Allah ya turo mala'ika jibril da mika'il su kawo musu wahayi na sihiri Allah ya ce ba a taba haka ba wama yu'allimani min ahadin ba sa koya ma kowa sihiri hatta ya kula har sai sun ce inna ma na halu fitnatu mu dinnan fa daga mu fitina ce daka za mu fitina addinin ka ne fala takfur kar ka je ka koyi sihiri domin koyon sihiri kafirci ne Allah ya ce fa yata'allamuna minhuma sai su dinga koya daga gare su ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi abinda abinda za su rarrabe tsakanin mata da miji domin yana daga cikin nau'uka na sihiri akwai sihirin da ake kiran shi da asalf akwai sihirin da ake kiran shi da al'abaf asalfu shine a canza ma mutum tunani akan abu al'abaf kuma shine kokarin hada zuciyar wani da zuciyar wacce wannan shine al'abaf yana mugun santa ita kuma tana mugun kinsa zai ce to a hada a san yadda za a yi ya zama kamar yadda yake santa ita ma tana son shi ko tana son shi baya santa sai a ce to aje a yi sihiri a hada to su kuma na sihirin ma yi fardi kuna bihi bainal mar'i wa zauji yadda za su raba tsakanin mutum da matarsa Allah ya ce wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah ba sa iya cutar da kowa da sihirin nan sai da izinin Allah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum suna koyon abin da zai cutar da su ba zai amfane su ba wala qad alimu haqiqa sun sani laman ishtarahu cewa duk wanda ya sihiri malahu fil akhirati min khalaq bai da rabo a lahira domin wala yuflihu sahiru haythu ata duk yanda masihirci yake baya taba cin nasara tun a duniya ballantana a lahira wala bi isa ma sharau bihi anfusahum tir da abin da suka sai kansu law kanu ya'lamun ina ma a ce sun sani Allah ya ce walau annahum amanu inda a ce basu yi sihiri ba suka yi imani wattaqau suka ji tsoron Allah da masubatu min indillahi khair da ladan da za su samu a wajen Allah shi ne mafi alkhairi laukanu ya alamu ina ma a ce sun sani saboda haka wannan ayan ta yi mana bayani akan tabbacin cewa annabi suleiman bai yi sihiri ba abinda yahudawa suke karantawa game da cewa annabi suleiman ya yi sihiri wannan ba gaskiya ba ne annabi suleiman alaihi salatu wasalam bai taɓa yin sihiri ba kuma bai taɓa koyar da sihiri ba wannan ita ce abinda ahlus sunna suke tafiya a kai kuma wannan shine abin da alkur'ani ya karantar da mu cewa annabi suleiman bai taba sihiri ba kuma a cikin annabawan allah karan katakab ba a taba samun wani wanda ya taba yin sihiri ba ba a taba samun wanda ya sihiri ba a cikin annabawan allah saboda haka allah ya karyata waɗannan yahudawan to malamai suka ce wannan ayan a wajaje daban-daban ta tabbatar da cewa boka kafiri ne duk wanda yake aikin bokanci kafiri ne domin duk inda aka zo maganin sihiri madadin Allah ya kawo sihiri sai ya kawo ne sai ya kawo kafirci madadin ya ce annabi suleiman bai yi sihiri ba sai ce annabi suleiman bai yi kafirci ba shaidanu ne suka yi sihiri sai ce shaidanu ne suka yi suka yi kafirci inna ma nahnu fitnatun madadin ya ce fala tashar sai ce fala takfur ya ce kar kai kafirci zaka duka waɗannan suna tabbatar da cewa duk wanda yake aikin sihiri to wannan kafiri ne shi kada'an kafiri ne shi to sannan kuma jama'a su sani cewa sihiri da bokanci baya tasiri in ba da izinin Allah ba to wanda zai daka je ya maka sihiri ko ya maka duba ya duba maka hanyar da za a bi ka samu arziki ko na abu makamancin haka duka wannan ƙarya ce hanya ce wacce ba ta bullewa domin inda da gaske ne yana binciko hanyar da za a bi a yi kuɗi ai ba zai zauna kai ya zo ya bincika ma kuma ka yi kuɗi kuma ka ɗauki dubu goma ko dubu ashirin ka bashi ba ai ba zai yi ba da ya kamata shi ne zai binciko ma kansa hanyar da zai biya samu waɗannan miliyoyin ba kai ba saboda haka insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe za mu ƙara faɗaɗa bayani akan ayar ya kamata mu yi cikakken bayani akan ta a yau amma a yi min afuwa saboda ba ni jin daɗi sosai musamman yau nan don haka insha Allah ta'ala za mu takaita a haka ajiya Allah madaukakin sarki cikin ikonsa ya kaddara cewa ba za mu yi karatu ba wa mata sha'una illa an sha Allah rabbul alamin Allah ya ga dama cewa ba za mu yi karatu ba mun dauko hanyar tahowa muka gamu da jarabawa na faci na tayan mashin wanda ba zai yi mu karaso ba daka muna fatan Allah ya sa haka shine mafi alkhairi Allah madaukakin sarki ya mana albarka baki daya marasa lafiya gida da asibiti Allah ya ba mu lafiya Allah ya mana albarka baki daya za mu ga gaskiya kusan karatunmu na wannan shekarun ya zo da a nau'uka na jarabawa daban-daban muna fatar Allah ya ba mu ikon cinsa Allah madaukakin sarki ya samu dace ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته